بسم الله الرحمن الرحيم هي صفحة أربعين دبير بسم الله الرحمن الرحيم asira yake cewa mata wa ƙala isra'u wal mi'raj yaushe ne isra'i da mi'raji suka abku isra'i ya ce kila kana qabla hijira ya kasance kahin hijira ne bil ittifaq da ittifaqin malamai ba wanda ya saba wa ba'da da mab'as min makka kuma bayan an tada annabi sallallahu alaihi wasallam an aike shi an bashi manzanci daga makka wa qad ikhtulifa malamai sun yi sabani mata mata kana yaushe kasance isra'i fakilo suka ce qabla hijira bi sana kahin ai hijira da shekara guda wakila bi salasa sinin suka ce da shekara uku wakila bi khamsa sinin suka ce da shekara biyar wallahu alam Allah ne mafi sani al isra'u abinda ake cewa isra'i shine sayru jibril bin nabi sallallahu alaihi wasallam makkah ila baitul maqdis tahiya ta dare da jibril yayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul maqdis na al-mi'raj shi kuma as-su'ud bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ard ila sama hawa sama daga da tare da annabi sallallahu alaihi daga ƙasa zuwa sama tambaya ta 107 izkuru al-adilla ala anna al-isra wal mi'raj kana bi ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam wa jasadihi yakazatan ambaci wasu dalilan da suke nuna cewa isra'i da aka yi da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam da ruhin shi ne kuma da ganga jikin shi a halke dan wasu sun tayi kan cewa a mahalki ne akai suna inkarin shi a kasancewar shi a zahiri قوله هدر الله مدوكين سركي سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله sarki ya tabbata ga Allah da ya yi Isra'i ta hiyar dare da bawan shi da daddare daga masallaci mai alhurma zuwa masallaci na nesa shine mafi nesa shine masallacin Baitul Maqdis al'abdu ibara an majmu'ul jasad wa ruh an ce bawa ibara ce gami da abin da ya hada jiki da ruhi ruhi kadai ba an ce mishi ba al'abd inda ƙuraishan an karatu ƙuraishawa sun yi inkarin isra'i walau kana manaman lan tunkiru amma da a ce maholiki ne ba za su yi inkari ba li annaha la tunkirul manama da ba su inkarin maholiki mutum yayi maholikin ya tashi yayi sama yayi kaza duka wannan ba sun yi inkari ba dan sun san mai yiwuwa ne a maholiki amma yin inkarin sai ke nuna cewa abu ne na zahiri na ɗari da takwas kan maratan kana isra'i wal mi'raj so nawa aka yi isra'i da mi'raji kana maratan wahida so ɗaya ne qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa summa asbusira bi ruhihi wa jasadihi sannan aka yi isra'i da ruhin annabi da jikin shi sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid al-aqsa zuwa masallaci mai manisanci summa urija bihi ila fawqi samawati bi shadri sannan aka yi sama da shi da ganga jikin shi zuwa saman sammai wa ruhihi da ruhin shi ila Allah zuwa ga Allah wa kana zalika marra wahida kuma wannan so ɗaya ne aka yi wa haza asahul aqwal wannan ita ce mafi ingancin maganganun dan akwai wanda suka ce ba so ɗaya bane wa qala sharih dahawiya mai sharhin dahawiya ce fallazi alaihi aimatun naqali abinda malaman nassi suke akan shi nassin hadisi da qur'ani anna isra kana marra wahida isra'i so ɗaya ne bi makkata a makka ba adal bi isa bayan an ba annabi sallallahu alaihi manzanci na ɗari da tara uzkur ba'd ma ra'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul isra'i wal mi'raj ambaci wasu daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a daren isra'i da mi'raj na farko qala annabi sallallahu alaihi wasallam ma marrabi mala'in minal mala'ika alla amaruhu bil hijama bai wuce wasu jama'a daga cikin mala'iku duk mala'ikun da zai wuce sai sun umarce shi da yin hijama yin qahu wa qalu suka ce ya muhammad ya kai annabi muhammad mur ummataka bil hijama ka umarci al'ummaka da yin hijama yin qahu rawahu ibn majah ibn majah rawaito shi kamar yadda yana da khasa'is din shi yana da ba da gudunmawa shi wajen lahiya da wajen ƙara lahiya daidai ko gwargwadon kowace cuta na biyu ra'a rajulan qa'idan ya ga wani mutum a zamani ala yaminihi aswidatin a damar shi akan akwai wani duhu wa ala yasari aswida da hagun in shi akwai wani duhu idza nazara qibala yaminihi da hika in ya kalli wajen dama shi sai yayi dariya wa iza nazara qibala yasa ribaka in ya kallo wajen hagumin shi sai yayi kuka qultu li jibril sai na ce ma jibril man haza wane ne wannan kala abuka adam babanka ne annabi adam bukhari ya huddo shi yan dama su ne ashabu limin wancan kuma jama'ar da ke wajen hagum su ne yan wuta wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lamma urija bi yayin da aka yi sama da ni marartu bi qaumin na wuce wasu mutane lahum azfarun min nuhasin suna da harce na tagulla ya khmishuna wuyuhum suna yagon huska su suduruhum da kirjin su da wannan farcen fa qultu sai nace man haula ya jibril wannan su wane ne ya jibril yace haula allazina yakuluna luhuman nas wannan su ne wanda suke cin naman mutane yan gulma wa yaquna fi aradihim suna cin mutuncin mutane abu da ya rawaito shi wannan shine sakamakon su kafin ma akai tashin kiyama su ga sakai su wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ke cewa marartu lailatan usri bi ala musa a daren da aka yi isra'i da ni na wuce ga annabi musa fara'aitu yusalli fi qabrihi sai na ganshi yana sallah a cikin kabarin shi wa alaikum salam wannan kuma shi yan nema ba dan ya kasance ba ana ibada a lahira ko a kabari wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa marartu yawma usri bi na wuce a ranar da aka yi isra'i da ni bi rahi'atin ba da wani kamshi mai daɗi fa qultu yana ce ya jibril ya kai jibril ma hazihi rahi'a tayyiba menene wannan kamshin mai daɗi kala sai ce hazihi ra'ayatu ma shada bintu fir'aun wannan kamshin ma shada wannan diya fir'auna wa auladuha da diyanta summa zakara alqissa sannan sai ambaci kissak nan ina tunanin kasance imra'atu fir'aun ba bintu fir'aun ba wa qala yake cewa laƙitu Ibrahim lailatan usri bi na gamu da Ibrahim a daren da aka yi Isra'i da ni faƙala sai yake cewa ya Muhammad ya kai Muhammad kai haka ne ta kasance da shi tunda wannan matar shi wannan sunan nata Asiya ya Muhammad ya kai Muhammad iqra ummataka salam ka gaishe da al'ummaka da sallama wa akhbirhum ka ba su labari annal jannata turba dayyibatu turba cewa aljannat turba ta ma mai kamshi ce wa azabatul ma ruwanta mai daɗi ne wa ardu hawa sai a ƙasarta mai yalwa ce wa anna haƙi anin kuma ita haƙo ce babu komi a gurinta wa anna garsuha shibkarta da dashanta shine subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah rawahu tirmidhi shi yasa ake son yawaita wannan zikirin duk lokacin da kai ɗaya ka dasa da shi ne a aljanna idan kai ɗaya ka dasa da shi ne a aljanna na bakwai ya ce lamma urija bi yayin da aka yi mi'raji da ni sama da ni marartu ala qaumin na wuce wasu mutane tuqradu shifahuhum wa alsanatuhum bi maqaridin min nar ana yagon leban su da harshen su da wani abin nan sizuwa na wuta faƙala sai ce man haula ya jibril su wane ne wannan ya kai jibril ƙala sai annabi sallallahu sai jibril ya ce haula ikhudaba ummatuka wannan su ne masu huduba al'ummarka malaman al'ummarka allazi ne kulu da mala ya fa'aluna wanda suke faɗar abin da ba su aikatawa shi ne aljaza'u min jinsi al'amal tunda bakinsu da leɓansu ke faɗar abin da ba su aikata sakamakonsu shi ne ta musu azaba da wannan yagon halshensu har zuwa kiyama ma za mu kifi ƙuraishi min hadisatul isra'i wal mi'raj menene matsayar matsayar ƙuraishawa gami da isra'i da mi'raj a tunkirhu an karatu wa kazzabatu ya ce amsa shine sun yi inkari kuma sun karyata shi daga jabir yake cewa annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma kazzabatni quraishun yayin da quraisha suka karyata ni qumtu fil hajar sai na tashi zuwa ga hajarul aswad fajalla li baitul maqdis sai Allah ya yi mini baitul maqdis fatabiqtu akhbiruhum sai na fara ina ba su labari an ayati game da alamomin shi wa ana anzuru ilayhi ni ina kallon shi ma'ana ya gaya musu yadda yake da yadda baitul maqdis yake dan su yarda fajallallahu li sai Allah ya yi mini shine yace fajalla kashafal hujubu baini wa bainahu wa tara'aitu ya yaye shamaki tsakani na da shi har sai da na ganshi wa inda muslim a ruwa a wajen muslim kala yake cewa fasaluni an asha'in lam usbitu suka tambaye ni game da wasu abubuwa wanda ban tabbatar ba a kansu tunda shi ai da ya wuce zuwa suka yi tahiyar dare da jibril ba tsaya zai bai ta kallon guraren baitul maqdis sai ya sanya masallacin yake ga wajen shi ina ne da gabas kin shi ina ce fakaribtu karban lam akrim salahu qad tambaye shi suka ce an hakka je daga baitul maqdis daga nan kuma ka ta an yi sama da kai to su fanta mana baitul maqdis kin daga kaza kin shi menene daga kaza kin shi menene yayi bakin ciki da damuwa farafa Allahu li baitul maqdis anzuru ilai sai Allah ya dauka ko mana baitul maqdis gashi ina kallon shi ma aluni an shayin illa na ba'atun bihi bisa tambaye ni game da wani abu ba sai na ba su amsa akan shi fi hadisi ibn abbas inda ahmad a wajen hadisin abdullah da abbas wajen ahmad wa qala abu jahal abu jahal yake cewa hadis qaumaka bima haddathani ba ma mutanen ka labarin abin da ka bani labari fa haddastu mu sai na ba su labari na isra'i qala fa qala yace faman baina musaffakin wa man baina wadi'un yadahu ala ra'si muta'ajjib sai suka tsakaninsu akwai mai taɓi da hannuwan shi a tsakaninsu akwai mai aza hannun shi a bisa kan shi saboda tsananin mamaki yadda mutum ya yi mamaki yake gama hannun shi da hannu ko aza hannu bisa kai ƙalu suka ce wa tasadiyu an tana atulana da masjid kana iya ka siffanta mana masallacin duka cikin izgili ne da ƙaryata wafil qawm man safara ila zalikal balad cikin mutanen akwai wanda suka yi bulaguro zuwa ga wannan garin sun san gurin wara al masjid sun ga masallacin yace fa majiltu an atu hatalta basa alayya ba'dun na atu ban gushe ba ina ta siffanta musu sai da wani abun na siffa ya cakuɗe mini faji abil masjidi sai aka zo mana da masallacin hatta wudi'a aka ajiye shi fa na atuhu na siffanta musu shi wa ana anzuru ilai ina kallon shi fa qala alqawm sai mutane suka ce amma na atu amma siffofin baitul maqdis da yake wada fa kada asaba ya dace da dare haka nan yake ma indal baihaqi a wajen baihaqi ce faja anasun ila abubakar wasu mutane suka zo wajen sayyidina abubakar radiyallahu anhu fa zakaru lahu suka ambata mishi fa kale ce ashhadu annahu sadiqun ina shaida cewa gaskiya yake fa qalu suka ce to zudu bi annahu atashama shin zaka gaskata shi kan cewa ya je sham gurin wannan mai nisa fi lailatin wahida a dare daya sun maraja ila makka sannan komo zuwa makka qala na'am yace eh sosai ma na gaskata shi inni usaddiquhu bi ab'ada min zalika ina gaskata shi da abin da yake haka nisa ma usaddiquhu bi khabri sama ina gaskata shi da labarin sama wahayi yana zo mishi kala sai ce fa samma bi fa summiya bi zalika siddiq da wannan aka kira shi da Abubakar Siddiq mai gaskata maza nastafidu min hadisatul isra'i wal mi'raj yace me muke fa'idantuwa da shi a wajen hadisa ta isra'i da mi'raji na farko ce ja a tazil hadisa ba adal mihan allati butula biha rasul sallallahu alaihi tashaddu azimatir rasul wannan abin da ya faru na isra'i ya zo bayan jarraba an jarraba annabi sallallahu alaihi da jarrabobi dan saboda karfan niyyar shi ta karfafa ta yi karhi wali tudallu ala hazal allazi yulaqihi min qaumihi laysa sababun takhallillahu anhu kuma dan ya Allah ya nuna mishi cewa abin da yake gamuwa da mutanen shi ba wai dan Allah ya yi banza da shi bane wa inna ma hiya sunnatullahi ma ahba'i fi kulli asirin wa misr kawai sunna ce ta Allah cikin bayin shi a cikin kowane gari a kowane zamani sai ya jarrabe su na biyu taqariru hadisatul isra wal mi'raj hutuwa bil kitab wa sunna wal ijma kuma tabbatar da yiwuwar isra'i da mi'raji da tabbatuwar shi qur'ani da hadisi da ijma'in malamai ba wanda ya saba na uku sabaka abubakar sabaku abubakar mufadlu fi gabacin abubakar da faralashi wa sababu talqibuhu bi ta siddiq da kuma dalilin da yasa ake mishi laqabi da siddiq qala ibn hajar ibn hajar yake cewa wa luqiba bi siddiq an mishi laqabi da siddiq li sabiqihi ila tasdiq bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya riga kowa gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam wakila aka ce kana ibtida tasmiyati bi zalika sabihatul isra' sababin da ake kiran shi farkon da aka fara kiran shi da abubakar siddiq wan shekaran isra'i sahiyar da aka yi isra'i don haka ta faru rawar dabarani dabarano ya ruwaya daga hadisin ali radiyallahu anhu kana ya halifu yana rantsuwa da allah annallaha anzala ismu abubakar mina sama a siddiq cewa tun daga sama allah ya sauko sunan abubakar da cewa abubakar a siddiq a siddiq allah ne ya kira shi da haka rijaluhu siqat mazajen hadisin amintattu ne mana hadisi ne mai inganci kaga nan raddi ne ga yan shi'a ga aliyu kanshi Allah ya radda shi yana yabo har rantsuwa yake da Allah yana cewa abubakar daga sama Allah ya kira shi da as-siddiq nan yana yana iya tsayawa na sha biyu gobe yana iya karewa ina ga ina ga wani ƙari